بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين tambaya ta nawa ce zan tashi da sha uku ko inda yake cewa ma za na safi da min hazal hadis tashi inda yake cewa tambaya ta 113 ma za na stafi tastafi da min hazal hadis me zaka fa'idanta da shi karkashin wannan hadisi wannan hadisi ne وعند أبي داود هل من رجل يهبل فإنك أروش من أبر كلام ربي in karanta wannan ko yawwa ma za fa'ala nabi sau ba'a da zalika ko ina ganin nan don na ga hadisin kuma ba mu karanta shi ba ma za fa'ala nabi sau san ba'a da zalika mi annabi sau san mai aikata bayan haka istamarra fi da'awatin nas ya ci gaba cikin da kiran mutane fil mawasimi a cikin ayyukan guraren aikin haji wa gairuha da ma wani su shine mawasim ay mawasimul haji an rabi'at ibn abd ibn abd ali qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mina naga annabi sallallahu alaihi wasallam amina fi manazilihim cikin masaukan su qabl an yuhajira ila madina kafin ya hijira zuwa ga madina ya kuli yana cewa wannan aikin haji wa yana ne aikin haji nasu na jahiliya dan a lokacin da yake da'awa ai ba amma shar'anta haji ba lokacin da yake da hajjinsa ta jahiliya da suke aka abu ya ƙuli yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha amarakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an Allah yana umartar ku ku bauta mishi kada ku gama bautar shi da kowa qala sai yace wara'ahu rajulun yaqulu a bayan shi wani mutum yana biye da shi ya ƙuli yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna haza ya amurkum an tatraku dina abaikum wannan kawai yana kiran ku ne ku bar addinin uwaye da kakanni ma'ana kar ku bi shi fasa'altu an hazar rajul na tambaya wane ne wannan mutum da yake bin annabi yana karyata shi yana bata da abu kila aka ce abu lahab abu lahab ne ya ga shi annabi sallallahu ya dau nauyin isar da da'awa a cikin yan jahiliya da duk suka taho cikin aikin hajjin sa na jahiliya yana isar da sakon Allah shi kuma abu lahab yana bi baya yana karyatawa wa inda abi daud a wajen abi daud kana ya kuli ya kasance yana cewa hal min rajulin ya hamiluni ila qaumihi shin akwai wani mutumin da zai dauke ni zuwa ga mutanen shi ma'ana in isar da sakon Allah fa inna quraishan mana'uni an ubalu kalamu rabbi quraishawa sun hana ni in isar da sakon zancen ubangiji na ma za ta safir bin hazal hadis me zaka fa'idanta da shi karkashin wannan hadisi da aka kawo na farko hirsun nabi sallallahu alaihi wasallam da'awa ila Allah duna ta'abin wala kalal kwadayin annabi sallallahu alaihi wasallam na isar da da'awa zuwa ga Allah ba tare da gajiyawa ba tare da dakushewa ba wa haka za an biya Allah man qablu hakanan min qabli hakanan annabawan Allah da suke gabanin shi qamu bid'awa sun yi tsaye da da'awa duna ta'abin ba tare da gajiya ba aw tawanin ko jinkiri na jami'il asalib suna amfani da duk wata wani salo wal wuyuhil mumkina da hanyoyin da suke da dama kama kala ta'ala an nuhin kamar yadda Allah yake faɗa game da annabi nuhu Ƙala rabbi inni da ta ƙaumi ƙilan wani haran, ya Allah na kira mutane na dare da rana, falam ya zidhum du'a'i illa firara, kira na bai ƙara musu komi ba sai gudu. Wa inni kulluma da autahum yace duk lokacin da na kira su li tagfira lahum dan ka gafarta musu zanuban su shiga musulunci ja'alu asabi'an fi azanim haysa sa yatsun su cikin kunnuwansu don kasu yi ma da awak. Wasu taga shaufiya ba musu lulluɓa da tufahin su su rihe kan masu gani. wa asarru sun nace akan kahurcinsu wasu tagbaru suke baran sun yi irin wani girman kai game da da'awa lailan wani harin yana nihi da'iban min gaira futurin a dawwama kawai ba tare da fatara ba mustagarikan bihi da auqat kulluha ya shigar da dukkan wasu lokuta shi a cikin da'awa wai qulu ta'ala ni ibrahim inda darihi Allah yana ba mu labari ga annabi ibrahim lokacin da alamun mutuwa suka halarto mishi ya ce wa wasa biha Ibrahimu banihi annabi Ibrahim ya yi wasiya ga ɗiyan shi da ita wannan kalma ta musulunci wa yaqubu hakanan yaqubu ma annabi yaqubu ya yi wasiya ya ce ya bani ya ku ɗiyana inna allaha astafa lakum ad-dina lalle Allah ya zaba muku addini fala tamutunna kada ku sake ku mutu kar ku yarda mutuwa ta zo muku illa wa antum muslimuna sai kuna matsayin musulmi ma'ana ku dawwama akan musulunci na biyu ala du'ati an ya tsara jami'il abwabul lati yumkin an taqudu ila tamkini lid-din fil ardi wa adamu liyasi minha yace wajibi ne ga masu da'awa su kwankwasa dukkan wasu kohohi wanda tana yiwa su isar da da'awa na addinin Allah a ban ƙasa kuma kada su ɗebe ƙauna na 114 mallazi istahabba istajmani allazi istajaba lirrasul sallallahu alaihi wasallam wane ne ya amsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace bainama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aridu nafsahu alal qaba'ili alwafida ila alhajji wani lokaci annabi sallallahu alaihi yana bijirar da kanshi ga kabiloli wanda suke zawwa hajji ɗaliban annusura yana neman taimako izbira hadin min al-khazraj inda al-aqaba sai ga wasu jama'a na khazraj a wajen aqaba fada'ahum ya kira su wa arada alaihim al-islam ya bijiro musu musulunci wazalika fi sanatil hadiya ashara min al-bisa a shekara ta goma sha ɗaya ne da aka ba annabi sallallahu alaihi manzanci tambaya ta ɗari da sha biyar mallazi ja'alahum yastajibuna li da'awatir rasul sallallahu alaihi wasallam me yasa suke amsa ma da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam yace min zalika anna yahudu kanu ma'ahum fi biladihim wannan ku saboda yahuda sun kasance suna tare da su cikin gariruwansu wa ma'lumun annahum ahlu kitabin wa ilmin kuma sananne ne su yahudawa ma'abuta littafi ne kuma suna da ilimi shi yasa yanzu a hadisin wannan yace innaka ta'ati qaumin ahli kitab fa kana idza waqa bainahum wa bainal yahud nafara idan ya kasance an samu gudun juna tsakaninsu da yahudawa au kitalin ko yaki qala lahum al yahud sai yahudawa su ce inna nabiyana mab'usun al'ana kar azalla zamanuhu lalle annabin mu anan kusa za a aiko shi zamanin shi ya kusa fasanat tabi'uhu zan mu bi shi wa naqtulukum ma ahu qatala adam mu yaƙe ku da shi irin kisan adawa yahuda haka suke ta faɗa kafin a aiko da annabi sallallahu to wannan sai yasa suka san cewa kenan annabin nan yana bayyana to da gaske ne tunda dama ku yahuda ku ne malaman kuma kuna ta haɗi na gaba kadama makata min al'amud tali adadin min al'ansar kadima kadima makata jama'a da dama a shekarar da ta gaba sun halarto madina makka kai kam adaduhum wa ma za hadasa adadin sa nawa ne kuma me ya faru fil mawsim tali min al'ami sani ashara al-bisa a cikin aikin haji na gaba na shekara ta goma sha biyu ja'a ila ada'i manasikil haji sai ya zo don ya bada ibada ta aikin hajji isana ashara rajulan min almuslimin min madina mutum goma sha biyu daga cikin musulmi daga madina fala qaw rasulullah sallallahu alaihi suka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jama'atu min ashabi tare da jama'a da yawa cikin sahabban shi hatta bai uhu bai'atun nisa da suka mishi mubaya'a irin ta mata an ubadatu bin samit anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum ta'alu bai'uni yace ku zo ku yi mana mubaya'a inji annabi sallallahu alaihi wasallam ala alla tushriku billahi shay'an cewa ba za ku yi shirka ba za ku yi shirka da Allah da komai ba wala ta sirku ba za ku yi sata ba wala ta zunu ba za ku yi zina ba wala taqtulu auladakum ba za ku kashe 'ya'yanku ba yadda suke a jahiliya wala ta atubi buhtanin taftaruna hu baina aydikum wa arjulikum ba za ku zo ba da kiran ƙarya wanda za ku kirkire shi tsakanin ƙafafuwanku da hannuwanku wannan a cikin Qur'ani haka Allah ya faɗe shi malaman tafsiri sun ce kiran ƙarya da hannuwa da ƙafahuwa shine mace ta sayo da ɗan da ba nata ba a cikin gidan mijinta wala ta asumi fi ma'arufin kada ku saba ma haka yake ne a hadisin haka yake ne a can ayar da Allah ya faɗa kada ku saba mini cikin aiki na gari faman wafa minkum duk wanda ya cika daga cikin ku fa ajruhu ala Allah ladan shi ya tabbata ga Allah wa man asaba min zalika shay'an wanda ya samu wani abu daga cikin abubuwan can da aka sanu na zunuban can satarahu Allah Allah ya ruha mishi asiri fa amruhu ila Allah lamarin shi yana ga Allah in sha'a aqabahu in ya ga dama ya mishi uquba sauran zinuban banda shirka don kaba'ira ne wa in sha Allah afa anhu in Allah ya ga dama ko da bai tuba ba sai ya mishi afuwa nan ma'ana wanda ya aikata zinuban da aka ambata banda shirka amma bai tuba ba har ya gamu da Allah shine wannan kamar da mai risala ya faɗa wa ja'ala man lam yatub sa'iran bi mashi'atihi Allah ya sanya wanda bai tuba ba mai koma ne ga mashi'a shi wa fi riwayat ibn ishaq qala ubada ubada yake cewa kuntu fi man hadara al-aqaba al-ula ina cikin wanda ya halarci aqaba ta farko wa kunna isna ashara rajulan mun kasance mu mutum goma sha biyu ne fa baya ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nisa muka ma annabi sallallahu alaihi baya a irin ta mata ma'ana wancan matan da Allah ya ambata ya izaja akal mu'minati wa inaka allati nazalat fiha al-aya wanda Allah ya sabko ya ayyuhan nabiyyu izaja akal mu'minati ba'a da sulhul hudaybiya bayan sulhul hudaybiya haisu lam yarid fi bai'atil aqaba al-ula zikrul qital wanda a cikin bai'a ta farko ba ambaci yaki ba wa ma'ana zalika ma'anar wannan anna ubada ta hadasa bi hazan nas ubada ya ba da labari da wannan nassi ba da nuzulul aya bayan an sabko da wacce aya fa shabbaha bai'atul aqaba al-ula bi bai'atin nisa sai ya kwatanta bai'a mubaya'a ta aqaba farko da mubaya'a irin ta mata ma'ana abinda aka dau alƙawari da mata cikin wacce ayat su ma shi aka dau alƙawarin kamar yadda muka gani a can hadisin su'al na 117 na ƙarshe man arsala ma'ahum rasulullah sai inda ma arada al-auda ila al-madina yayin da suka so su koma zuwa ga madina su wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika su tare da su arsala ma'ahum wannan da suka zo hajji annabi ya tura tare da su Mus'ab bin Umair shine wanda aka gama ya koma da su inda man kana manzil inda man kana manziluhu a wajen wa masabkin shi yake ala Asad ibn Zurara Asad ibn Zurara ya dau masabkin shi ma'ana shi Mus'ab din da aka tura shine karshen wannan sura wanda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure Allah ya gafara wannan bara